أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أآذنا الله وأجارنا من النار ثم أما بعد عباد الله فقد تحدثنا في الأسبوع الماضي عن السهر والسهرة ولم نكمل الحديث نظرا للوقت وهناك امور في هذا الباب يحسن التنبيه عليها منها علامات السهره فالسهره لهم علامات فعلى المسلم ان يعرفها حتى لا يختلط عليه الامر من باب قول الله تعالى وكذلك نفصل الايات ولتستبين سبيل المجرمين ومن هذه الالامات سؤال المريض عن اسمه واسم أمه ويطلب من المريض أن يزوده بأثر من آثاره المادية كالمشاطة أو الثوب أو العمامة أو النعال وغيره وأحيانا يطلب حيوانا بصفات معينة ليذبحه لغير الله وربما لطخ بدمه أماكن الألم من المريض ورفع الصوت بتلاوة بعض الآيات ثم الإسرار بكلام غير مفهوم وإعطاء المريض حجابا يحتوي على مربئات وبداخلها حروف أو أرقام وأمر المريض أن يعتزل الناس مدة معينة وأحيانا يأمره ألا يمس الماء لفترة معينة وفي الغالب أربعون يوماً ذلك ليبقى المريض نجسا فتتمكن الشياطين من الاقتراب منه ومن هذه الألامات إعطاء المريض أشياء يدفنها في الأرض وأحيانا يؤتيه أوراقا ليهرقها ويتبخر بها ومنها إخبار المريض عن اسمه واسم بلده ومشاكله الأضال التي جاء من أجلها وطرائق السهرة تكاد لا تنحصر مع تقدم العالم مع تقدم العالم عن طريق الشبكة الأنكبوتية فإنهم يملكون بعض القنوات والمواقع ويزود بعضهم بعضا اللهم احفظنا من كيدهم وشرهم اعلم إيه أخ الإسلام هناك أسباب أدت إلى انتشار السحر والسهرة منها تفشي الجهل في المجتمع الذي يتواجد فيه السحر فكلما كان المجتمع أجهل بدين الله كان تواجد تواجد السحر فيه أكثر ثانيا العداوة والبغضاء بين الناس فإذا وقع بين المسلم وأخيه المسلم العداوة والبغضاء تمكن السهرة من استخدام سهرهم فالمتعدي يذهب إليهم لينتقم من أخيه والعياذ بالله ثالثا ضعف الإيمان أو فقدانه نظرا لما يلحق بالافراد والاسر والمجتمعات والامم من ضرر نتيجه اعمال السهره واعتبر بوجودهم في قاره افريقيا فان السهر فيها اكثر بكثير من البلاد الاسلاميه الاخرى كما قال صاحب الصارم البتار رابعا الفقر والبطاله فإنهما يساعدان على هذا العمل الشنيع إخوة الإيمان هناك طرق لإزالة السهر بعد وقوعه من أعظم ما يزيل السهر بعد وقوعه أولا استخراجه وإبطاله إذا علم مكانه كما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه أنه سأل ربه في ذلك فدل عليه فاستخرجه من بئر فهذا أبلغ ما يعالج به السهر ثانيا ومن ذلك الرقية الشرعية لأنه لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك ثالثا ومن ذلك أن يتناول الإنسان سبع تمرات في صبيحة كل يوم قال صلى الله عليه وسلم من تسبح على سبع تمرات عجوة لم يضره سم ولا سهر ذلك اليوم ومن ذلك أيها المؤمنون رابعا أن يأخذ سبع ورقات من سدر أخضر فيدقه بين حجرين ثم يصب فيه الماء ويقرأ فيه آية الكرسي والقواقل ثم يحثو منه ثلاث حسيات ثم يغتسل به فإنه يذهب عنه كل ما به وهو جيد للرجل إذا حبس خامسا ومنه التداوي بالحجامة فقد ذكره ابن القيم في زاد المعاد وهو معالجة السهر بالحجامة وهو نوع من أنواع التداوي ومن ابتلي به فليلجأ إلى الله فليلجا الى الله بقراءه القران والدعاء والرقيه والوقايه منه تكون بتلاوه القران والتحصن بالاذكار اليوميه وقراءه ايه الكرسي بعد كل صلاه وعند النوم وقراءه القواقل خاصه عند النوم وقال صلى الله عليه وسلم ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومسائه بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات فيضره شيء بمعنى لا يمكن ذلك واحذر المعاصي وانواع المعازف فانها من اعظم ما يجلب الشياطين الى البيوت واكثر من قراءه القران فإنه شفاء من كل داء وذكر الله يهرس العبد مما يؤذيه ويشرح الصدر ويطمئن القلب قال الله تبارك وتعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب فأسأل الله تعالى أن يحفظنا أن يحفظنا من فوقنا ومن تحتنا وأن أيماننا وأن شمائلنا ومن بين أيدينا ومن خلفنا من كل سوء وشر ومن كل كيد ومكر إنه ولي ذلك والقادر عليه اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من عليك ولا يعز من عليك تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم اقض هوائجنا وهوائج آبائنا وأزواجنا وأمهاتنا ومن أوصانا بالدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والمغفرة ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين bayan haka ‘yan uwa musulmi idan ba mu manta ba satin da ya wuce muka yi magana dangane da abin da ya shafi wato sihiri da kuma ‘yan sihiri da kuma irin narko da ke akwai wajen wato tafiya wajen ‘yan sihiri da kuma hukuncin su ma kansu ma masu yin sihirin to lokaci ya mana halin shi akwai abubuwan da ya kamata a ce su ma an tattauna a kansu saboda yana da kyau ya ma kuma zama wajibi sai kuma ba mu samu lokaci ba don haka ci gaba da abin da muka faɗa wato satin da ya wuce ya jama'a wato su masihirta akwai alamomi da ake gane su da shi wanda malamai suka ambata wannan kan ababi na faɗar Allah subhanahu wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala yake gaya mana a cikin alkur'ani haka ne muke yin bayanin ayoyinmu dalla dalla muke yin bayanin su wato daki daki don saboda hanyar mutanen kirki ta bayyana daga hanyar wato mutanen banza azzalumai a zan wato a iya gane su don haka na daga ciki shine wato alamomin ka gane mutum wato dan sihiri ne koda kana neman magani idan ka je wajen shi in ka ji ya tambaye ka wato sunanka da sunan mahaifiyarka to wannan alama ce daga cikin alamomi da suke nuna cewa dan sihiri ne boka ne dalili kuwa duk duniya in an tashi neman wato sunan mutum ana son mutum ya bada sunan shi ga wani abu ana tambaye ka ne ka bada sunanka da sunan mahaifinka namiji amma ba mace ba to amma su yan sihiri wannan ka'ida su ce in sun tashi za su tambaye ka ne kenan sunanka da na mahaifiyarka ba su san na uba suna san na uwa ne sau da yawa sukan haɗe wato sihirin su yi shi su game shi da uwa da uwa da ɗa duka a game su a yi musu shi yasa wani lokaci za a ga sai an game yan an zo wajen rikiya an game wa'annan mutanen guda biyu dan dukkanin su wato matsala a haɗe take tattare da su don haka dai ya ku bayan Allah kenan na daga ciki sai mu sa hankali mu gane sannan yana daga cikin alamominsu su tambaye ka ka kawo wani abu wanda yake da alaka da jikinka mai taba jikinka kamar su ce ka kawo wato mashacinka da kake shata kai da shi saboda za su ɗauki wannan gashi da ke ragewa cikin mashaci ai manzon Allah ma sallallahu alaihi wasallama ma da aka mai sihiri a lokacin shi ai ga mashacin shi ne aka ɗauki gashin shi don haka kenan hatta wato wuraren aski da mutum yake yin aski duk malamai suna cewa sai mutum ya yi hatara a irin wayannan wuraren don haka kenan yana daga ciki wato shine su ce ka kawo musu wato gashinka ko kuma ka kawo musu ka kamar rigarka ko wandonka ko wani abin da ke taba jikinka kunga shi yasa wato yana da matsala ya zaman to kawai duk wanda ya zo ko yana bara ne ko yana wani abu ya tambaye ka ka bashi kaya da Allah kwamfule guda nake so ka san akwai mabarata masu yawo suna irin wannan bare wasu ma baka san wani wasu ba sun zuwa ne za su saida kudin suke so ko kuma menene akwai dai mun sani muna haduwa da irinsu kenan ba daidai bane hadari ne ya kasance kai kowa kake ba jacen kayanka in ka yadda jacen kayanka ya kasance waɗanda kake ba ka san su kuma ka aminta da su ka aminta da take-taken su don haka wanda baka aminta da shi ba ba ka ba shi gara ma kai ta tare su a cikin ɗaki ka samu wani wuri kawai ka ajiye su radda ka samu wanda ka aminta da shi sai ka ba shi haka nan ko ya ce maka ka kawo rawaninka ko ya ce maka ka kawo takalmi don haka in ma kai ne za a ma maganin ya ce ka kawo naka in kuma wani ne kake so ka kulla ma makirci kai da kaje wajen shi sai ce to ka kawo mai takalmin wannan bawan Allah ko kuma wata tawa ko wani abin da ke da alaka da shi Allah ya tsare mu baki da ya ku bayan Allah yana daga cikin wato alama ka gane mutum dan sihiri ne ya kasance dan zai ma magani ya ce sai ka kawo wata dabba kuma ita ma dabba ga siffar ta kaza da kaza da kaza to wannan kawai ya fito karara ko sai an samo rago mai kaho hudu ko an samo wato rago wanda ke da hori da baki ko sai an samo wanda ke da wato kwalli ga idanu ko sai an samo shi yasa gidajen ire-iren waɗannan mutanen kullun yanka ake yi ana ta yanka namomi kuma suna yanka ma aljannin da suke aiki da su ne ba su yan ka ambaci suna Allah sai kun yi hada da su ko yanka suka baka saboda ba su son Allah ba su kauna Allah yanka kawai yana daga cikin manya-manyan ibadoji sai su juya shi kenan ba ga Allah ba ga wannan Allah don haka ya ku bayan Allah yana daga ciki wato shine wani lokaci idan ka zo wajen shi kaje ya fara karanta wasu ayoyi na Qur'ani sai ya daga sauti yana karatu yana karatu daga nan kuma sai ya bari sai ya koma yana ganin wani abin da kai baka ma san me yake gayi ba wannan da yaudara ce sai ya fara da ayoyin Qur'ani sai ya koma da kiran aljannu amma idan ya zo wajen lokacin da zai fara kiran su kenan sai ya sitirta magana baka san me yake cewa sai ya zanki wani gunguni can baka san me yake gayi ba yana daga cikin makirta makirtansu suna iya su yi wani daki da farko wanda dakin gaba ɗayan shi Qur'anne ne kai da ka shigo don ka ce bayan Allah ne na kwarai amma mi in aka wuce can gaba kuma wato can wurin arkanan yake duka baki daya daga zamtai yana daga ci ya ku bayan Allah shine wato ya baka wata laya kai magani ka zo nema amma ya ce ga wata laya ya baka wata laya wadda take da kusurwa guda hudu wannan laya kuma ya aka je aka bude ta za a ga ko akwai wasu lambobi ciki ko wasu bakake harfa a cikinta to wannan duka yana daga cikin wato alamominsu yana daga cikin alamominsu su ce ma mutum wato ya kauce ma hulɗa da jama'a ya zamna a wani wurin da ba shi ba sauran mutane adadin wasu kwanaki watakila masu ce cikin ɗaki wanda yake mai duhu sukan ba da kwanaki sau da ya ce kwana arba'in wani lokaci don haka mi suke so kaga wato su ce wato a wannan adadin kenan kaga kai ba kai ba sallar jami'i ba kai ba haɗuwa wato da jama'a akan ibadojin da Allah ya farlanta maka tare da sauran jama'a to kaga tun daga nan wato an saki hanya yana daga ciki shine su hana ka taba ruwa su ce sai kai kwana 40 ka taba ruwa to jama'a ina magana sallah ke babu magana sallah kinan da suka ce sai kai kwana 40 ka taba ruwa a wannan lokacin kai kau da ba ka taba ruwa ai kaga babu ibada ko to shedanu kenan sun samu dama a kanka dan haka za su shigo su nuna maka kenan kamar sun ma magani din kenan a wannan lokacin Allah ya kare yi mana wato tsari tsakaninmu da wato miyagun mutane irin wannan ya ku bayan Allah yana daga ciki wato alamominsu shi ne su baka wani abu su ce ka je ka turbide cikin ƙasa wanda ya zo neman magani a bashi wani abu a ce ya je ya turbide cikin ƙasa menene alaka kai da kake neman magani da kuma ka je ka turbide wani abu cikin ƙasa babu alaka a tsakaninsu yana daga ciki wani lokaci kenan su baka wani abu su ce ka je ka toye shi in ka toye shi to hayakin ka zo kai ka sansani hayakin ma'ana ka tsaya inda hayakin ke bugawa dukkan wannan yana daga cikin wato alamominsu jama'a yana daga cikin alamominsu har yanzu wato shine daga zuwan kasa gaya ma sunanka da sunan garinku da matsalolin da kake fama da su sau da ya akan yaudar wasu mutane ana dan sun shi wannan zai ce ka to shikenan haba bawan Allah yanzu kai dan kaji wannan shikenan kai ka raka makenan shi ya san gaibi sanin gaibi sai Allah wa inda hu mafatihul gaib la ya'lamuha illa hu Allah subhanahu wata'ala mabudan gaibi gaba ɗayansu a wajen shi ne kawai suke ba wanda ya san gaibi sai Allah subhanahu wata'ala dan haka ya dai san hanyar da ya samu labarin ka ko dai ta hanyar wani mutum ko kuma ta hanyar shedanin da yake mu'amala da su su yi magana da shedanin ka kai tunda kowa yana da shedani kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wato yayi bayani ya ku yan uwa wato hanyoyin su dai suna da yawa wannan kadan kenan daga cikin hanyoyin su hanyoyin su suna da yawa saboda musamman ma tare da ci gaban zamani da ake samu saboda idan ka shiga a cikin internet su ma suna da mawaƙa suna da tashoshi irin nasa da suke ƙarar junansu wato akan ayyukan su wanda suke na ashiya don haka ka sani ya kai dan uwa musulmi akwai dalilan da suka kawo wato sihiri ya yawaita a duniya malamai sun ambata wannan sihir sun ambata wato wannan dalilan dalili na farko shine yaduwar jahilci jahilci yayi yawa duk al'ummar da jahilci yayi mata yawa a inda take zamne to dole sai ta sihirce da aikin bokanci yayi yawa saboda ga jahilci ka lura idan ka yi tunani cewa duk wasu wa'anda suke wato masu wani yan walawala da masu yaudara da yan danwara ta kowace irin hanya ko da ka amshi kudinka ne ta hanyar zalimci za ga sun fi son ƙauyuka saboda ƙauye mutane ba su waye ba su ga kuma jahilci a tattare da su sun fi son su talcan ko da su da kansu wato masu ma bokayen da yan sirri za ga sun fi tafiya ƙauyuka su je su zauna sai dai mutanen biranen suke tafiya su je su tarra su can wuri kenan duk lokacin da wato al'umma ko wani gari ya zamanto jahilcin shi ya ƙarhi to sai kasance kuma kenan an sihiri da sihirin wannan wato wurin kuma shi ma ya fi ƙarfi duk lokacin da mutane ya zamanto wato sun ƙara wayewa ta hanyar ilimi da sanin addini to duk lokacin duk lokacin kuma za a ga wato kenan wa'annan ababen wato sun rage saboda su ma kansu sun hisan mutanen da ba su gane komai jahilai saboda ba su iya gane komai na daga ciki abu na biyu ya koyan wa musulmi wanda ya kawo wato yaduwar wato sihiri a duniya duka baki da suka ce yana daga ciki wato shine kiyayya da bakin ciki kiyayya da bakin ciki wato kiyayya da bakin ciki wayannan su ma suna daga cikin ababen da suke wato kawo wannan matsalolin a cikin al'umma don haka addinin musulunci kaga yana bi yana sassaƙe duk wani abin da za ya kawo wato a sami kiyayya tsakanin dan uwa musulmi da dan uwa musulmi kowa kai ya taba haƙƙin kowa kowa ya tsare haƙƙin kowa aka ce maka in kaga dan uwanka na kasuwa yana sayan wani abu kai ka koma kauye sai in bai sayi ba kai sannan ka zo in ka in ka ji labarin dan uwanka ya je yana neman auren wance kuma ha an yarda da shi an ce kawo kudi kakka yarda ka shiga in ka ji kaza kakka taba kakka taba ma dan uwanka kaza ko jinin shi ko dukiyar shi ko mutuncin shi ko kaza me yasa da addinin musulunci ya wato ya kawo mana wannan wannan shari'a wadda take wato fara tas mai kyau ba don komai ba saboda wato ka a zanki samun kiyayya da bakin ciki a tsakanin mu kakkai abinda wato dan uwanka daga nan wato wani abu za ya shiga a cikin zuciyar shi tare da kai dan haka ya koyan uwa musulmi anan wato shi malam mai asarimul battar da yake magana sai yake cewa dan haka shi sihiri yahi yawa cikin wato yankin afirka saboda bakin ciki da kiyayya kenan sun biyawa a cikin a cikin kasashen afirka kenan sai mu je mu yi tunani menene yasa duk cikin wato yanki yanki na duniya da ke akwai wajen guda biyar me yasa wato afirka mu muka fi wato kowa kiyayya da bakin ciki a tsakaninmu me yasa muka fi kowa kiyayya da bakin ciki a tsakaninmu wanda kuma sakamakon hakan kenan ya zama to wato sirri ya fi yawa a cikinmu kuma tabbas za ga haka ne yanzu duk wanda yake zuwa kasashen larabawa ko da wanda yake yawan zuwa wato saudiya wani lokaci za ka haɗu da balarabe sai balarabe ya ce maka don Allah wani taimako nake so ka yi mini in ka gama da wani wato sataran balarabe su da sun ga mutanen hausa nijar najeriya da irin wa'annan kayan irin namu to abinda suke tunani ga bokana saboda ko can ka lura ko cikin wayoyi da ake turowa mutanen da ake yanke mahaddi wajen masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam wallahi kaga bakin mutane mutanen mu sune ke zuwa suna wannan aikin duk kasashen larabawa gaba ɗaya haka nan sai kaga mutanenmu ne suke tahiya can suna zuwa suna wannan aikin amma su ba su san wannan aikin na asha ba ba su san wannan aikin na shari ba ba su iya shi ba shi yasa za ga balarabe kawai zai inda kana jin larabci zai ce dan Allah wani taimako nake so kai mini kuma ko mi kake so wallahi na bada shi yayi tsammanin kenan duk kure yayi tsammanin duk mutanen to wannan ke nuna cewa kenan tabbas a kasashen mu na Afirka wato mun fi aiki da wannan wato muguwar ɗabi'a sai mu lura mi ke kawo ƙiyayya da bakin ciki kenan sai mu magance shi a tsakaninmu kai kana da lokacin da ya kasance kai kana da wani abu mutanen da ba su da shi ya kamata su san daɗinka mutanen da ba su da shi ya kamata su san daɗinka su san amfaninka ya zamanto ya zauna a cikin zuciyarsu ya tabbata kan cewa in ka samu sun samu in kuma ka rasa su ne suka rasa da haka wannan ayyana daga cikin hikimar zakka da ubangiji subhanahu wata'ala ya umarce mu da ita saboda duk tana wanke wato jin haushi da jin takaici wato da keta da bakin ciki a cikin zakata tsakanin talaka da masu kuri shi yasa ma aka hana ka in ka yadda zakkar ta haka daga garin da kake zamna kaka kai ta wani gari ka bada ba da ta nan garin naku saboda su ne kullun yan garin naku wanda suke ganin ka kana fantama kana abubuwa irin wanda suke wato na masu jin daɗi da harakoki shi yasa addinin musulunci haramun ne ka fitar zakarka daga nan maradi amma sai ka tafi kai ta wato wani gari can ka raba ta a'a annabi sallallahu alaihi wasallam cewa tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqara'ihim ku za a amshi wannan dukiyar daga hannunku ku masu kuɗi kuma a bada ta ga talakawan ku wanda kuke zaune tare da su kuke rayuwa tare da su ba su ke ganin kullum ku kuna jin daɗi ba da ku sai ɗiyan to in ka tafi ba wasu can wurin a wato fa'idar da zakat take da shi na wanke wannan wato ababen cikin zukata ta yi wannan fa'idar ba ta yi saboda su ba san kana yi ba sai masu ce ba kai ga ya can daga shi sai ɗayan shi sai kaza sai kaza wala ko wani makirci zai gani zai isowa gare ka ba mai taba ba mai kama sai su kyale ka jama'a kenan sai mun yi makan muwazi sai mun yi makan muwazi sai ya zama to wato muna kamnar junanmu ka taimaka ma wanda ya kamata ka taimaka ma su ma sai su tausaya maka kuma sai su kamnace ka ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya gani cikin hadisi cewa tahadu tahabu ku san kiyin kyaututtuka tsakanin ku sai ku so juna kyauta tana sa mutum mutum ya soka ko ba haka kowa ya san wannan dan haka kenan yan uwa musulmi yana daga cikin wato abinda wato malamai suka ambata kenan shi sihiri yafi yawa a kasashen mu na Afirka saboda kenan irin ababen da ke akwai irin kusakurai wanda ke akwai wato a tsakaninmu sannan na daga ciki kuma abinda suka ambata wato duk lokacin da gari ya ƙara zama birni mutane suka waye to kaga waɗannan ababen wato kaga wato bakin ciki da ƙiyayya duka sun ɗan rage saboda kowa har gaban shi yake duk gari in kaga in aka zamana zaman fada hirar da ake yi wane duk fada in aka zamana hirar wani mutum ake yi ai wane ka san yanzu yana nan yayo oda ta kwantena kaza na kaza ai wane ka san yanzu yana nan ya so wasu sabon motoci guda kaza ai wane ka san yanzu yana nan ya so wata sabon mota kaza duk fadojinmu in ya kasance hirar da muke yi kenan to wannan ya nuna wannan al'umma wannan garin har yanzu ƙauyawa ne gidadawa gari in ya kai gari ko harka gaban shi yake ba mai shiga harka wani ba sa ido ka yi tunanin manya-manyan garuruwa yanzu idan ka ɗauki wato irin su niyame irin sa idan da ke akwai a nan akwai a can kowa ya sani babu kowa daga gaban sheki irin sa'idan da ke a nan akwai shi a kano ko akwai shi a abuja babu shi kowa daga gaban sheki to birni ya kai birni amma in kaga mutane aka zamna kowa sa'ido yake akan harakar da wani dan uwan shi yake yi wato kenan garin har yanzu dan karamin gari ne yau in wani yana haraka shi ma wani in yana wani lungu ma Allah ya mai wata baiwa wani ya isa ya sani ma har ya mutu in gari ya kai gari in birni ya kai birni har ya mutu ma wani gashi Allah ya mai baiwa iri ta kaza dika wallahi baka ai ma sani kai kana cin ungo duk harakokin da kake yi ma wata kila baka ma taba sanin shi ba haka mai mayan murna ne suke kenan da kaga wato al'umma sa ido yayi yawa da keta da bakin ciki to har yanzu gidadawa ne kauyawa ya kamata su waye su san abin da suke dan haka ya koyan uwa musulmi kenan wannan yana daga ciki na gaba wato daga cikin ababen da suke sa wato shi sihiri yayi wata cikin al'umma shi ne wato rashin imani ko kuma karamcin shi domin su wanda suke yin aikin da wanda zai je ya sa a yi da wanda ya yi inda suna da imani su lura su gani yadda suke wato wulakanta ɗan adam yadda ɗan adam yake koma cikin wani yanayi da yanda wato fami yake komawa cikin wani yanayi saboda an yi a cikinsu da yanda al'umma suke samun kansu da yanda gari wato yake samun kanshi wayannan mutanen inda suna da imani da basu ba inda suna da imani da basu ba don haka kenan akwai bukatar wato su koma su lura da imaninsu imaninsu ne wato ya zamanto wato ya yi kaɗan don haka wato wannan yake baruwa a tsakaninsu ya koyan wa musulmi yana daga cikin wato dalilan da suke sanyawa wato siri yawaita cikin mutane shine talauci da rashin aikin talauci da rashin aikin yi wasu mutanen ba su da hakurin talauci wani mutumin baya da hakurin talauci in baya da aikin yi baya da sana'a yi da wani ya ce kai ka tawa gwada maka ma kaza kaza kai ma ka zangi wallahi sai ya tafi ni na san akwai wani mutunan da kullum aka mushi wa'azi aka mushi wa'azi sai ce ya tuba amma da talauci ya gargado shi rasa inda zai wallahi mala sai koma sai koma aikin shi wannan nasihir kuma abin mamaki tana yiwuwa ka ga mutunan wato ko fahimta baya da ita ma fahimta ma wannan ma tara wato baya da ma ko basira baya da kuma karatun ma babu jahilci gashi nan dai amma wai yaya ake ma su mutanen da suke zawa wajen shi wai suke yake gamsar da su ma baka san baka ma sani ya ake ma kuke gamsuwa masu zuwa Allah ya mana tsari ya kiyaye ya koyan wa musulmi wayannan kenan wato su ne ababen da wato malamai suka ambata cewa su suke yawan kawo wato siri a cikin al'umma yanzu sai mu je ga wato mataki na ƙarshe shine wato menene maganin sihiri bayan ya riga ya abu idan har ya tabbata wato an yi ma mutum sihiri ya za a malamai sun ambata wato hanyoyi kamar guda biyar ko kuma ma fiye da haka na daga cikin dai wanda suka fitowa fili wanda na zaɓo mana guda biyar hanya ta farko shine in an san inda sihirin yake ko aka gan shi to a ɗauko shi a bata shi haka aka yi ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kun san lokacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da aka yi masa sihiri labi da ibn al-asam ya mishi kuma sihirin kuma ya danyi tasiri amma bai yi tasiri ga manzanci ba ya dai tasiri ga rayuwar manzan Allah tsakanin shi da iyalin shi sai wato mala'iku suka zo guda biyu guda ya tsaya wajen kai guda ya tsaya wajen kawahu sai suka zanki tambaya juna su su mala'ikun wayan ga mutumin menene aka mishi a'a ai sihiri ne aka mashi to yanzu sihirin yana ina a yana wuri kaza su mala'ikun suka zanke bada labari yana wuri kaza sai manzo Allah ya ji kenan sihirin yana can cikin wata tsohon rijiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura sahabbai suka je suka dauko shi aka zo aka lalata shi kenan hanya ta farko shine wajen lalata sihiri ayi kokari ayi bincike ko dai cikin tsakiyar gida ko kuma cikin teras ko kuma cikin matashin kai ko kuma cikin matala a bincika da kyau da kyau kai a dai sanya ido ayi ta bincike kwanaki wanda suke wato masu yawa in Allah ya taimake ku in kuwa gano shi to ai shike matsala kenan wato sai ya zamanto kawai kamar mutum ne wato baya da lahiya an cire rishin lahiya kaf lokaci guda shikenan an samu lahiya mun gane ko wannan kuma tana yiwuwa ma ta hanyar ruqiyya wanda shi su shedanan in suka ga inda tsirin yake duka sai a ji a dauko shi sai a lalata shi jama'a wajen lalata shi akwai kuskure da wasu suke yi in aka dauko shi sai a ce a toye shi ba a san toyewa addinin musulunci ya karantar yadda ake yi shine zaka zo wane wato ka sanya shi cikin wata ƙwarya ta ruwa ka dai zuba ruwa wani wuri sai ka je washi in yayi laushi yayi laushi ita takardar da ke ciki kenan muke nihi in yayi laushi sai ka kama takardar kana murje ta haka kana murje ta haka kana murje ta haka har ta kai ta murje shi kenan amma toyewa ita matsalar da ke gare ta da illar da ke gare ta shine suka ce wannan hayakin in yana tasowa wato yana duk wanda suka shake shi su ma suna iya su samu wato wata matsala shi dai tsirin zai ta yi amma kuma wata matsala kuma ta daban sakamakon shaƙar wannan abu amma kenan cikin ruwa ake sawa a murji wannan dai ita ce hanya ta farko kuma ibn al-qayyim al-jawzi yace ita ce kuma wadda tafi kowace sannan hanya ta biyu hanyar ruqiyya ana yin ruqiyya ai ta karanta wasu ayoyi wanda suke wato na musamman malamai sun san su da wanda suke yin wannan aikin wato sai ai ta karanta su ai ta karanta ma wannan bawan Allah su idan shedanin ma ya bayyana yayi magana ana iya ai magana da shi wai wanga abin menene kuka yi ba za a tsaya kuna ta hira da shi kowa ya turo shi ba ko kaza don suna da ƙaryayyaki da dama wanda za su san yawa ya ce ma wani ne wanda kai kuma wannan mutunan wato na hannun damarka ne don ya raba ku da shi a'a kawai dai ina wanga abu yake ya ga inda yake shi kenan aje a nemi wannan abin wato a ɗauke shi shi kenan a lalata shi ta hanyar da muka faɗa da su wannan yana daga ciki wato duk wanda suke yin wannan aikin ai shi mai asarimul battar ya ambace wasu kissoshi da sauran littattafai da suke magana akan wato yanda ake yi wato duk saman baci kissoshi kenan ana iya tambaye shi idan ya ga inda abin yake a dauko shi kenan a lalata shi kuma yana daga cikin su wanda suke wannan aikin kullun ya zamanto suna ƙara yawaita karatu da bincike saboda akwai hanyoyi wanda suke na magabata wanda duk su sun riga sun yi kuma sun rubuta tarihin yanda suka yi da kissoshin su zaka amfana da su misali shi yana bada tarihin shi cewa shi yayi wata ruqiya wadda aka turo mata wato shedani dan saboda a raba tsakaninta da mijinta shedanin ya bayyana sai ya ce to yanzu shi matsala shi shine wato yanzu tun da gashi an musuluntar da shi shi mai rukiya ya musuluntar da shi ya musulunta shedani sai ya ce mushi to yanzu ai matsala shi shine wato yaya za su karewa da shi wato da shi sai da shi dan sayirin da ya aiko shi ma'ana da shi bokan da ya aiko shi ya za su karewa kun gane ku ya ce yaya za su karewa da sauran shidanu yan uwanshi sai ya ce bari wannan duk wannan karamin matsala ce zan gaya ma maganin daga baya in mun gama da kai sai ya ce to kuma ya za a yi rayuwa kuma cikin sauran wato ya ce ya za a rayuwa cikin sauran dangin shi alhalin ya musulunta shi yanzu sai ya ce mai to ka koma can saudiya ka koma wajen ka'aba akwai yan uwanka waɗanda sun musulunta suna nan suna ta bauta allah ka koma ka zauna tare da su can wurin nan kuma wa'annan wa'anda ke tare da kai yanzu kafin ka je can duk wanda ya nufo ka karanta ayatul kursi zai kauce ya baka wasu jama'a dai wannan dai duk abubuwa ne wanda suke da alaka da wanda ke da wannan sana'ar kenan ya kamata kowane lokaci wato a ci gaba da bincike abu na uku hanya ta uku ta magance wato shi sihiri shine annab sallallahu alaihi wasallam ya yi magana akan cewa duk mutumin da kullum ya tashi da sayaka hanya karya sai ya ci dabino guda bakwai annabi ya ce wannan mutumin to da sihiri da guba ba su mai tasiri a wannan ranar baki da da ranar da zaka tashi a ce ka ci dabino ka tsamo dabino guda bakwai ka canya wa'annan dabinan kafin ka ci komai annab sallallahu alaihi wasallam ya ce to sihiri da kuma guba ba za su yi tasiri a kanka ba wato a wannan ranar saboda haka kenan ko da an yi shi ko kuma ma saboda kariya gare shi ina fatan mun gane ya koyan wa musulmi yana daga ciki wato hanya ta hudu ta wato magance siri ko warware shi shine wato aje a samu magare ganyen magariya guda bakwai ganyen magariya danye sai a tsigo guda bakwai idan aka tsigo ganyen nan guda bakwai sai a zo a samu wasu duwatsu masu kyau masu tsabta sai a sanya wannan ganyen magariyar tsakiya sai a danki daddakewa a daka a daka har ya dake in ya dake sai a je sai a sanya cikin kwano sai a zuba ruwa ciki shi wanda ake tunanin an yi mishi din sai ya kurba wannan ruwan sau uku kuma sai ya je ya wanka da su amma ruwan nan akwai abin da na baro baya ruwan nan sai an yi karatu cikinsu sai an karanta ayatul kursiyu kuma sai an karanta qul huwallahu ahad an karanta kul a'udhu bi rabbil falaq an karanta kul a'udhu bi rabbin nas kenan in an zo an dake wannan ganyen magare aka sanya shi cikin kwano sai an yi wannan karatun cikin ruwan a karanta ayatul kursi da kul a'uzai da kul huwallahu sannan sai ya kurba sau uku ya shanye kuma bayan haka nan sannan ya je ya wanka duk wannan kenan yana daga cikin abin da ke magance wato sihiri ko da an riga an yi mutum shi yana daga ciki wato na biyar na karshe abinda malamai suka ambata wato shine in wata gaba ce aka yi masa irin kamar kafa ce aka yi ma ko hannu ne aka yi ma saboda dai a hana mutum tahiya wajen wato neman shi da wani abu to ya halatta a yi ma wurin kaho shi ma na daga ciki wato ibn al-qayyim yace wannan ma yana da unhwani sosai ibn al-qayyim ya ambaci cikin zadul ma'ad fi hadi khairul ibad yace wannan ma yana da unhwani wato sosai sannan kuma shi wancan na ganyen magarya mijin da za a hana shi wato ba ya son kusanta iyayen shi ko ba ya da ƙarhi in ya tahi to shi ma wannan na ganyen magaryar da muka ambata da zo shi ma yana magance wannan matsalar malam ya ce yana da unhwani sosai a cikin wato wannan lamari ya ku bayan Allah daidai wanda Allah subhanahu wataala ya riga ya jarabce shi da irin wannan abin da ke ke kashi shine wato ya koma ga Allah subhanahu wataala ya mai da hankali wajen yawan karanta alkur'ani da kuma karanta addu'o'i na kowace rana da sahi da marece da yawaita karanta ayatul kursi bayan kowace sallah hakanan in za ya kwantawa da kuma karanta karanta qulauzai da karanta qul huwallahu musamman ma in za a kwantawa in za ka kwantawa ka tara hannuwanka hakan ga guda guda biyu ka karanta qul huwallahu qul a'udhu bi rabbil falaq qul a'udhu bi rabbin nas kai kusa da bakinka ta yanda iskan dama da kana karantawa yana shiga cikin bakinka bayan ka gama sai ka towa sai ka shahe jikinka duka baki daya wannan sau ɗaya kenan ka koma ka ƙara tara hannuwanka shi ma ka karanta kowace guda guda guda sannan kuma sai ka towa sai ka shahe ka ƙara komawa ka tara ka karanta kowace guda guda guda guda sai nan sai ka shahe jikinka wannan yana kawo maka tsari wato saboda ma gudun kar abin ya faru ko da ma wato bai riga ya faru ba ya ku bayan Allah annabi sallallahu alaihi wasallama yake gaya mana cewa duk mutunan da yawaye gari yace bismillahi alladhi la yadurru ma asmihi shay'un fil ardi wala fis sama wa huwa as-sami'ul alim ka gayyaso uku annabi sallallahu alaihi wasallam yace ba abin da zai iya cutar da kai a wannan rana ya koyan wa musulmi wato yana daga ciki dole ne wato mu kauce ma dukkanin saban Allah dan saban Allah shine kake bada kohwa akan kenan wato wani shaidani waye tasiri a kanka mu kauce masaban Allah da musamman ma wato kada kade musamman a yanzu da za a ganin wato wasu mata da wasu maza sai ga mutum yana da salula kawai sai ya kunna shiri yayi ta yawo da shi ana ta kada kade to wannan bai san shi kirawo shaidannu kake yi ga kanka gayyato su kake caya kake su tawo su tawo kuna nan tare yanzu to kaga ka ba su dama nan matsala ce dole ne ba wato duk wasu tashoshi da suke damuwa wato da kada kade ko da cikin wato gidan TV ne mu bar su akwai tashoshi suna nan kuma wato inda masiwa take su mata san yi sannan kayi kayi su mata san yi sannan inda ake wannan kada kadan ana gwado soyayya ana gwado wani kaza kaza irin arewan nan tana nan ta zama masiwa cikin gidaje da dama na musulmi ana ta gayyato shedanu yau kuna kwana tare da su kuna tashi ina za ina wata magana masiwa ce dole ne mai yaƙi wato gidajenmu mu kwatanta musu hadarin da ke ciki mu kwatanta musu akwai matsala rayuwa za ta gurɓata ta lalace za a zo a sanya ƙiyayya tsakanin kai da matarka tsakanin kai da ɗanka a kawo masifa cikin gida matukar akwai ire-iren wayannan ababen bayan da za a kauce mai ire-iren wayannan matsaloli don haka kenan ya koyan wa musulmi dole ne mu kauce ma wannan don saboda wato shi karanta alkur'ani mai girma wato magani ne alkur'ani magani ne don haka shi ma kuma ambatan Allah abu ne wanda yake wato mai kawo ma dan adam wato tsari kuma sanya sannan ya sanya mashi kwanciyar hankali da jin daɗi wato a cikin gida sannan ya sanya mai wato jin daɗin rayuwa Allah tabaraka wa ta'ala haka ya fada ala bi zikrillahi tatma'innul qulub muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu daga saman mu ya kare mu daga ƙasan mu ya kare mu daga wato dama gare mu da hagum din mu Allah tabaraka wa ta'ala ya kare mu gaba gare mu da baya gare mu daga kowane sharrin dan sharri da sharrin kowane mai sharri da sharrin kowane mai makirci muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya yi mana katanga ta karbe daga ɗayan sharri daga masu sihiri da sauransu Allah tabaraka wa ta'ala ka tsare mu da tsarewa kai Allah Allah ka ƙara mana arziki da kwanciyar hankali da zaman lafiya wato a cikin wannan ƙasa ta mu da sauran ƙasashe na musulmai duka baki ɗaya muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya zaunar da su lafiya kuma ya ba su zaman lafiya wato da kwanciyar hankali da Allah Allah tabaraka wa ta'ala kuma muke roƙo ya ƙara shirye da wato shugabanninmu ya dora su bisa ga abin da ke daidai abinda za ya zama to wato alkhairi gare mu da kuma gare su duka baki daya ya Allah muna roƙonka da sunayenka da siffofinka ya Allah da imanin mu da kai ya Allah a matsayin mu na bayanka Allah kai kace mu zanki roƙonka kowane lokaci kan mu roƙi kowa ya Allah ga mu a wannan waje ya Allah muna roƙonka akan bukatocin mu na alkhairi ya Allah ya Allah muna muna roƙonka wato ya Allah ka biya mana bukatocinmu duka baki daya ya Allah ka biya mana bukatocinmu duka baki daya ya Allah ka biya mana bukatocinmu Allah ka ƙara tausaya mana ya Allah ba dan halin mu ba ba dan ayyukan mu ba ya ubangijin mu Allah Allah ka ƙara tausaya mana Allah ka biya mu kowa tashi bukata wato bukatocinmu suna nan daban-daban ya Allah mun marasa lafiya mu kuma Allah ka ba su lafiya masu lafiya Allah ka tsare musu lafiyarsu wanda suka riga mu gidan gaskiya baki ɗayansu Allah ka ci kansu da rahama idan ta mu ta zo ya Allah ka sa mu cika da imani sai a daidaita sau